بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الحميد bakwai ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba karatun na ƙarshen wata a wannan littafi mai albarka na kamun jana'i na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mun tsaya a darasi na 63 za mu tashi darasi na 64 inda muke shafi na 288 a wannan masallaci mai albarka na ma'asasa talabiya da ke unguwar gandun albasa inda muke cikin wato gaba ta sha takwas ma ya haru ma inda kubur abubuwan da aka haramta mutum ya yi a wajen kaburbara kamar yadda muka faɗa an taho gangara a littafin sai a cikinsa kuma mun ɗauko ta gaba sai ya zo daidai gaba da yake cewa kulti sai na ce mala albani zai ba da amsa akan wani wato magana da ibn hajar ya kawo na cewa la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid da ibn hajar ya zo sai ke cewa akwai abin da ake kaddarawa la tushaddu rihal sai wasu ke kaddara ila mawdi'i wasu kuma ke kaddara ila makani wasu ke kaddara ila masjidin illa ila thalathati masajid to akan wannan kalmar yake so bawa mala albani ya bashi amsa domin kaga idan aka ce la tashaddu li hal akwai wani fa'ili da aka boye ba a bayyana ba ba a kulla tafiya zuwa ga ina in ka ce ila makanin zuwa ga wani guri kaga ka kawo shi da kowane guri ya shiga kasuwa makabarta masallaci amma idan ka ce la tashaddu li hal ila masjidin ka ce ban ji iya masallaci kawai Allah ya sa an fahimce ni cewa ba a kulla tafiya zuwa ga wani masallaci idan ka tafi kasuwa ko makabarta ba za a ce ka saba wa hadisin ba amma idan aka ce la tu shaddu li hal ila makani to ko ina ya shiga kaga masallaci ya shiga makabarta ta shiga kasuwa ta shiga komai ya shiga shine makani to akan wannan kalmar da Ibn Hajar ya zo yake cewa ai ila masjidin ake nufi ita aka boye shine fa'idan da aka boye to kaga wanda ya tafi a baya a bisa Abu Basra da ake cewa Abu Huraira ya tafi dutsen Tursi Sini to da ba za a yi kari ba domin ai shi ba masallaci ya tafi dutse ya tafi ba ma da yake hadisi a gurin ba da albani amin sai zai yi raji a kai cewa kawai ba a kulla tafiya ga kowane guri ba wai iya masallaci ba ko ma gida ne a kulle tafiya shi ka ya kawo shi da hankali shi ne wani wa hada ne kimani zai yace wannan abdiki din da ya kawo in kimani da malam ibnu hajar ya kawo yace mai rauni ne da ilimi ya ke rushe ilimi in mutum yace kaza shi za a duniyar ilimi ce in ka zo ka ce ai kaza kaza kaza sai a ce waye ya faɗa sai a baka minti goma ka buɗe littafin ka nuna shi ne kawai da'ida idan ka ce kaza kaza kaza sai a ce to gaji minti goma buɗe ka ka biya to sai ce wa da yake warta wa ku ta dalilul awwal yace abin da yake daidai shi ne kaddarawa ta farko cewa ila makanin din la ta shaddu li hala ila makanin ba ila masjidin ba yace ita za a dauka Liza lima ta kaddama fi hadisi Abi Bakr ko Ibn Umar saboda abinda ya gabata a cikin hadisi Abu Bakr da Ibn Umar min inkari safar ila tur na cewa an yi wa Abu Hurairah inkari me yasa yake tafiya ya tafi dutsen dutsen turin ne waye ke tafiya ya tafi nan kaga masallaci kawai ake nufi da wala ba inkari akan ya tafi dutsen turin ne shi ne maganar da malai yake ya yi bayani ya ce bayanin zai zo sun makalar hafiz ibn hajar yake wa biya da hadith fadilatu hadhihi al-masajid yace a wannan hadisin da aka halaka shaddu al akwai kwalalar wannan wannan masallatan guda uku masjidatu da fifikon ala gairi hali kauliha masajidul anbiya da fifikon su akan wasu su saboda kasancewa wayannan masallatan masallatai ne na annabawa ya li'an al-awwala qiblatun nas domin masallaci na farko shine a kiblar mutane wajen da haram yanzu mun tashi ba ku gabas ne ke kallo ba kawai a kibla za mu kalla muna cewa gabas ne idan muna yamma amma a kibla ko ina ake kallo in ka je saudiya ma za ka gani in ka ce gabas dariya za a yi ma ba wata gabas a saudiya in dai ka je wajen ka'aba an gane ko in dai a ka'aba kake sai idan kana madina za a ce to kudu kake kallo ka kalli misali to kaga su ba gabas suke kallo ba kudu ake kallo saboda haka gaba ɗaya kusurwar shifin shi ne aljibalar ko ina wasu na kallon arewa wasu kudu wasu yamma shi shi ne aljibalar ta to shi ne ma da ya ce wani an da lawar kubilatun nan na farko masjidin haram shi ne aljibalar mutane wai dai hajji kuma ana ake hajji duk wanda ya zai aikin hajji da je ka ba ba ai a jijiya ne والثاني كانت قبلة الأمم السابقة الذي كما شيء القبلة الأمة التي تجبتها إلى أن الذي ذاته والمسجد إلى الذي وزن لا مسجد الأرض أي wanda ta gabata ta ga al'umma al'ummar da ta gabata ko bajin magana ai nan ne alƙiblar da sumala abdurrahman can shi ne alƙiblar da ta gaba ko da annaba ne da zuwa ai ne yake kallo daga bayan wata goma sha shida aka biyo da shi ya goma wa thalith na uku kuma usisa ala taqwa la masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi kaga shine wanda yake cewa ba fa iya masallacin uba aka gina akan takawa ba duk masallacin da annabi ya gina akan takawa aka gina to masallacin annabi ma shi ma kusisa ala takawa shi ma ne mawallin kirarin wa kulifa bi yusyan bil rihali ila ghairiha an yi sabani wajen kulle tafiya zuwa ga wani masallacin nan guda uku masallacin nan guda uku da dai idan kai sallah a can dai take da dubu ɗari ɗaya kuma dubu ɗaya ɗaya ɗari biyu da hamsin masallacin maka ya fi lada in kai sallah a nan sallah dubu ɗari za a baka masallacin madina sallah dubu masallacin baitul maqdis sallah dari biyu da hamsin shi sa kullum abin da nake gaya wanda yake saudiya ko ka rasa sallah a harami ka fi can ka je kai sallah kar ka zauna a hotel ka zauna da yan yan an san jiki kawai su rika ce ma ai ko ina ma harami ka san su suna nan sai wani ya rika ma da yan baki ce ai ko ina harami har hotel din da yake ko yana can share mansur zai ce ma ai harami kawai an gane ku saboda haka ka je sallar da zaka yi kuma idan ka je can kasar ku zaka yi kuma idan ka yi ta za a rinka ma ita dubu ɗari tabarin da gaba dubu ɗari ne ta na fula ma haka me zai sa ka zauna a nan ba wuce ya ce burin maje hajji wai ne a gaskiya ba gaskiya ba ne a ba ka je ka ta sallah ba ka yi dawa biyu ba ka je ka yi arba ba ai ka yi ajijiya ka dawo dole sai ka yi kawai dai ba wuce yana yin karin magana jami'an an gane ko to sai ce ka zahabi ila ziyarati salihin ahya'an wa amwatan kan matafiya zuwa ga ziyarar wato mutanen kwarai rayayyu da mutum wai da mawadi al-fadila ko gurare masu falala kawai sai wani ya kalle kawai ya ce ma wai masajidin saba wala ku kuna kai mutane can ku masajidin wai masallacin guda bakwai kawai zai gaya ma wani labari da babu goma tallace guda bakwai ya aka yi a ce ba a wata lafi da yana abuwa kan aka da zuwa yana fada da yana abuwa jiyan ce wani yanzu banda juji wa gofira da yana abuwa da umar su yi zuji masallaci kusa da kusa ga wannan ga wannan ga wannan ya manta cewa abubakar din halifan annabi ne bayan ya annabi ya tafi shi ya ci gaba da zama a masallacin annabi bayan sai na abubakar ya tafi shi kuma sai na umar ya ci gaba a wannan masallacin abada Allah kawai ka zo ka lissafo ka ce wuri duk wa'annan masallatan kawai in za ka yawon buɗe ido ka je akwai guraren in ka je bu- yawon bude ido don ta amina ma wayo ka je yawon bude ido amma guraren da ke mazar mazarul arba'a wannan su ne na ibada amma sauran wuraren bude ido ne kaje har wannan kasuwar da ake zuwa da tamru da dabino duk yawon bude ido ne kaje ka gani amma kar ka kudurta cewa akwai wani lada mustaqili in kai wannan in kai kuma kana bukatar a baka littafi a baka minti goma yawa to saboda haka ba a ɗauke wannan magana an fahimta da jago to shi ne yake cewa um, haka nan wa ilal mawadi al fadila haka kuma gurare waɗanda suke masu falala li qasdi tabarruki biha da niyyar neman albarka a gurin da niyyar neman albarka ita ibada ba a yi ina gani ko mun ji ani ba a haka wa salatu biya ko ka tafi sallah idan ka je masjidin ijaba hadda masjidin ijaba masallaci hamza addu'a a yanzu masallacin malamin zanzan ya kuke ma kai ka masjidin ijaba ka je ko sai zo da haka da ka sani ka je yawon bude ido amma ba da niyyar zucewa da wata ibada ba an fahimta da kyau ku ki saboda haka idan ka je masallaci ko wanda iri ne sallah ta kama ka ce kai domin mu za ta kana da kuma masjida wala ya jiri ta ta yi sallai a kake da wannan za ka rike kawai amma ba da niyyar wai annabi ya ce ba to shi ne ma ne yace ba kana shehu Abu Muhammad Al-Juwayni Abu Muhammad Al-Juwayni ga ita aka ta yage Abu Kuwayi wa Abdullahi bin Yusuf ko shehu Shafi'iyya yace yi Abdullahi bin Yusuf shehu Shafi'iyya babban malami ne a Shafi'iyya wani imamul haramain shi ne mahaifin shugaban imam al-haramain abdulmalik bin abdullahi kana imamun fi tafsir wal fiqh wal adab babban malami ne akan tafsiri da fiqh da adab ko adab ya kware a nan to shi ne malami ne da harun kando da halin la gairiha amalan bi zahir da hadith yace ana haramta kullu tafiya zuwa ga wani masallatan nan guda uku saboda amfani da zahirin hadisi annabi ya ce la ba a yi yawa wa ashara al-qadi husayn ila ikhtiyari al-qadi husayn ya yi nuni zuwa ga zabinsa wani yin gada ayyadu wa ɗarifa haka nan wato imamu iyadu ya faɗa da wasu tawagar daban yake cewa wa yadullu alayhi ma rawahu ashabi sunan abinda mabota sunna suka rawaito yana wato nuni akan haka min inkari ali bakr al-gifari lokacin da aka rawu bakr al-gifari lokacin da abu bakr al-gifari ya inkari ala abi huraira urujahu ila sul lokacin da ya tabu wannan dutsen turi sini ai ma inkari yace ne yace wallahi da ma dan ka wakala da wuya ce ki law adrastu law adrastu qabla an tadruja ma karatta da na ga kafin ka tabu dutsen da wala ka ba wata dalla da hada hadisi kuma ya nuni da wannan hadisin me yake so nuna ya nuna ma cewa ya fahimci hadisin akan lafi tajjo da hada ila makani ba ila masjidin ba kun gane lafi tajjo da hada ila makani ko wanda guri yake nufi ba a kulla tafiya zuwa ga wani guri an gane ko kai ne za ka yi tafiya umara sati ne zuwa ka ji dai na biya ba ba ko ina in ka je wasu wuraren wasu wuraren gurin za ka je amma da niyyar buɗe ido kar ka tafi da ka lallai a tsaya a kallon guraren da suke ibada domin za ka yan bani na iya da yawa eh yan bani na iya suna nan zai ce ma duk da ban sani ba ka gane suna nan to sai ce um, to sai ce da shi fa dan ala annahu yara hamlul hadisi ala umumi ka gani ya nuni akan cewa za a dau hadisi akan amsinsa kowanne guri ake nufi ba iya masallaci ba kowane guri wafaka hu abu huraira abu huraira ya yi muwafaka da shi ya dace da shi a kan aka wasai yau inda imam al-arabi wa gairi min shafi'iyya annahu la yahrum abin da yake ingantacce cewa a gurin imam al-arabi da wasu daga cikin malaman shafi'iyya cewa ba haramun bane wa azabu anil hadisi bi ajli ba to kaga su sai suka ba da amsa akan cewa wai mutum ya yi tafiya zuwa ga dutsen tsoro ne da wasu wurare wasu wurare daban-daban da ake zuwa ba ne ba ne ga dalilin na daya ya annal murada annal fadilata tamma inna ma yajaddu li hali ila hadhihi almasajid wace suka ce hadisin za su jaddu li hala yana bayani ne akan falala cikakkiyar falala inna ma hiya kadai ita shaddu rihal ila hadhihi masajid shine wato mutum ya kulla tafiya ya tafi wannan masallatan guda uku shine zai samu falala cikakkiya bi kilafi gariya amma in ba su bane zai samu falala amma ba cikakkiya ba fa inna hu jari suka ce ya halatta kai tafiya ka tafi jabal rahma ka tafi da kowane dutse ba turi sinin da sauransu wa kad waqa fi riwayatil li ahmad suka ce ya tabbata a ruwa imam ahmad sai ya ce zikruha bi lambi zai wato amma dan ta zai zo da lafazin layin baki to wai ne layin baki a hausa bai kamata ba eh to bara ku ji wani karatu da za a yi wato ko shi karatu ba a karyarsa ku duba yadda malamai suke ibada in za a yi rabi yadda ake rabi wannan hujjojin da za su kawo za ku je da alzani zai warware dalilin su shine cewa ko ina za a iya zuwa sai suka ce gaji nan sai aka yi layan baki bai kamata ba shi ko bai kamata ba ana nufin haramun ba yawwa akwai abin da ya fi kamata akwai abin da bai kamata ba akwai rashin kyautawa sai suka ce layan baki lil mutini baya bai kamata ba ga abun hawa an ta amala a amfani ne wa huwa lafzun zahirin fi ghairi ta'rif kaji sai suka ce wannan lafazin karare ba haramci yake nunawa ba domin layan baki aka ce ɗaki na biyu wa min ha annan na ya maksusun biman nazara ala nafsi salata bi masjidin suka ce saboda halin yana yaki kanta ne kadai ga wanda wato ya yi bakanci akan kansa cewa zai yi sallah akan wani masallaci a wani masallaci min sayar masajidi a wani masallacin daban gairin salatati in ba ukun nan ba sai in bakance cewa zai yi sallah a masallacin ko da masallacin abuja ya ce ya yi wa Allah alkawari in dai Allah ya makara shi ne bakance to zai yi sallah a masallacin abuja raka a kaza fa innahu la yajibu alwafa'u bihi mala yake duka wannan alkawarin bai bai wajaba ba kala wa ibnu bakal haka ne gani bukari yace ibnu bakal ya faɗa na uku wa min annal murada hukumul masajid faqat yace abinda ake nufi hukuncin masallatai kawai ake nufi la yushaddu li ala ila masajid ila masjid illa ila thalathati masajid suka ce wa annahu la tushaddu li ala ila masjid min al masajid bis salati fihi kaji ba a kula tafiya daga cikin wani masallaci cikin masallatai dan yin sallah a cikin gairu hadi salata in ba uku nan ba wa amma qasdu gairu al masajid li ziyarati salihin li ziyarati salihin amma an ba wayannan masallatan ba in ka kulla niyyar tafiya da niyyar ziyarar wani bawan Allah a masallacin au qalili ko wani makusanci au sahibi ko aboki aw dalabi ilmin ko neman ilimi aw tijaratin ko kafinci aw nuzahatin ko shakatawa fala yadkhulu fil nahy suka ce wannan bai shiga cikin hanin ba wa yuwajiduhu ma rawa Ahmad min tariqi ta bin Hausa abin da yake karfafa da shine abin da Imam Ahmad ya rawaito daga wato ruwayar Jarir bin Hausa shine ba da tsani ko da littafi akan da kwanan nan ya raba mana shi a karatun watan da ya wuce wato feji ne wajen feji ɗari uku kawai akan wannan shahar bin hausa ɗin ya rubuto kare yake sami da ba ta yi na ga abu da yake kudi ne wanda kirtu inda hu salata da tsor wato wa zikira inda hu salata da tsor sai aka ambaci yin sallah a dutsen tsori sai na fa kana ne bi kana rasulullah la yin bagilin mudin yace ba ku ji annabi ya ce bai kamata ba ga wani abun hawa an fi da ya halu wato mutum ya kulla tafiyarsa ila masjidin zuwa ga wani masallaci tun ta zafi salatu gairin masjidin haram wanda kana mai lufata yin sallah a can ba masallaci ne alfarma ba wal masjidul aqsa ko masallacin qudus wa masjidi da masallaci na na madina wa jaru wa jaru hadan hadith jaru bin hausha kuma wato in yi magana kyakkyawa wa in kana bi ba'du ba'd duk da cewa yana da dan wani rauni daban قلت في نفسي لقد سأل الهادي رحمه الله تعالى ابن هذا الياي واتو سفا سفا أنا في قوله جاء أوجم فتن سنجاء بنا هوشا يأتي أنه حسن الحديث سوى إلى هذا مغانا سكاوى إني مغانا ما أنه قال فيه في تقريب أما في تقريب التعليم سوى كثير الأوام مثل يوم واحد haka yi magana a kansa kuma nan ya zo ya ce a kan hadisi kama ta baka kamar yadda ya gabata wa min al ma'lum abin da yake sananne anna man kana kazalik duk wanda ya zama kafirul awhamu kuma fa hadithuhu da'if ka'ida mai yawan mantuwa duk maganar sa rarrauna ce a ka'idar hadisi domin kana mantuwa ya za ya dora da magana ka ta yaya to shi jami'in na hausa ba yace ibn hajar a can wani gurin ya ce maka tiro na fam nan kuma ya zo ya ce hasan na ji hasan na ji sai ya za su iya da magana sai yace malam yace to um ba hadisi ko da ibn la yutaddi hadisin sa da ne ba a wato hujja ne kama karara wal hadis nafsuhu fi jarhi nukhba kamar yadda kan sai bada a cikin jarhi nukhbatul fikr shi ne kaga sun maha yace kaga kaddara ma shi ne sun maha kamar karbi karbi wani abu kyauta kama kaddara annahu hadan hadis mu dauka ma sallamna laka jadal dan mu ji dadin tattaunawa mun yadda cewa hadan hadis din ne fa inna ma yakunu kadhalika inda adam al-muqalaba to hakan fa tana tabbatuwa ne idan bai saba ba amma wa huwa qad kadaba jami'ar ruwat amma ba a nan gurin ya saba wa dukkan rawiyai الذين رووا الحديث عن ابي سعيد وندك رويته لك ابو سعيد الخدري والاخرين الذين رووا عن غيره من الصحابه دول da wanda suka rawaito daga wani sa cikin sahabbai kamar ta kaddama bayani kamar da bayani ya gabata fa kai bai kunu hadan hadith ma hadhihi al-mukhalafa malin ki ce ya za a ce hadisin da kyakkyawa ne duk da sassafa wa wanda suka fi inganci a ai ko mun biya malin ki baruwa munkarul hadith bi mithli hadhihi al-hala da dai kawo wani ba ta bai kula ai to aka wal munkarul fardu bi rawi gada ta'dilu la yahmilu hada tafarruda wal munkarul fardu bi rawi gada ta'dilu la yahmilu tafarruda idan munkari hadisi munkari mutum yazo ya saba wa duk wanda yake lafiyayyu shi kadan ya zo da wani abu bako mutum ta da zo rawaito kai kadai duk tarar da sun ce abu kaza ya inganta kai kace da inganta ba kai kadai ne munkar to wanda ya saba kuma sun fi shi inganci shi kada yana da illa kuma yanzu ya fiko cikin masu kwari ya samu wata illa sai a karba sai suka ce mun karfi duna ayi kai ba ta da kowane kokonto ba aurai bin ko kokonto har yau an raibu da shakku duk ma'anar su daya za ka ce la raiba sai ka ce ai la shakka shine ma'anar sa kalimatul qur'an yace a duk ila zali ka hada da wannan ma cewa anna qawlu bil hadith ila masjidin cewa da yake ila masjidin min ma lam yasbut an jari an jari nafsi jira daga abin da bai tabbata ba daga jihar kansa sai dai fa kan zakaraha ko zakaraha anu abdul hamid eh wato wanda ake kira abdul hamid ya ambato daga gare shi wa lam yadhkurha anu laifu ibnu abi sulaim yace amma laifu ibnu abi sulaim shi kuma bai ambata daga gare shi ba wa hadi ruwaya anu aljau wannan ruwa ita ta fi kwari bi muwafaqati hadhihi riwayat al-thiqat saboda ta dace da ruwayoyin ingantattun mutane kama arabta kamar yadda ka sani wa aidan ya hanya kuma fa innal muta'ammila li lura fi hadithi a fi hadisin jari bin auja ya ji fi dalilan haka zai samu wani dalilin da ba ala bu dalani fi kira hadin ziyadati fi a kan wato lalacewar fatin wannan ambaton wannan karin akai wa huwa qawlu wuji ne fadin da cewa Allah ba ka yi da kudiri in jaddada da hadisi ala shahar cewa Abu da yi kudiri ya kafa hujja da hadisi akan shahar da haushin idan hadi ila sur saboda cewa ai an tafi zuwa ga wancan dutsen hadisin Abu Huraira walau kana fi hadisi ziyadatu allati taqussu hukmuhu bil masajidi duna sa'ir al mawadi' al fadila yace da ce wannan karin da aka ke kebance hukuncin da masallatai banda sauran gurare masu halala ya tabbata lama jaza li abi sa'id al khudri anhu an ya'tadda bi alayhi yace da ya halatta to da da haka ne to da ya halatta lama jaza li abi sa'id al khudri da bai halatta ga abu sa'id al khudri ya kafa hujja da shi ba ya anna sura laysa masjidan domin shi a to yace ai ba masallaci bane idan kace la yashdu rihala ila masjidin yanzu kuma an yi ila durin ake ne kawo durin sai sai ce to da ya tabbatar ma to da magana cewa a je durin sai na shi ma da ne inganta ba to shi ne ma da yake cewa wa inna ma huwa al-jabal al-muqaddas shi ba durin jini dutse ne mai sarki kawai allazi kallama Allah ta'ala Musa alaihi wanda Allah wa rabbi sarki ya magana da annabi Musa a can wala yajilu wala hadithu bai kunshi hadisin ba lauka na fi ziyada su tsari da tunji ko da tsarin ya tabbata wala kana ni si dilalu ala abi sa'id bihi wal halatu hadhihi wa man da kama wanda da wuta idan kudiri yau da shi da ya zama wa'azi kuskure kenan la yuqalu an yakuta anhu shahrun wa man kana ma'ahu yace ba zai yi ba kuma mujahid mai shiru a kai da wanda suke tare da wa kullu hadha yu'akkadu bi dalal hadhihi ziyada wannan gaba ɗaya yana tabbatar da lalacewar wannan karin wa anna ala asla ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa kuma wannan karin ba shi da asali daga annabi alaihi salatu wasallam fa sabata limma taqaddama annahu la dalila yukhassisu alhadith bil wasajid yace ya tabbata cewa dan yanda abin da ya gabata cewa babu wani dalili da zai kebance hadisi da masallatai wal wajibu al baqa'u ala umumi yace abin da yake wajibi gine a wanzu akan amrin da kawai hadisi la taddu ala ba a kulla tabi'a illa ila salatati masajida ila makani shine amsa yawa alladhi da haɓa ilayhi abu muhammad al-juwayni wanda abu muhammad al-juwayni ya tafi akan cewa an ake nufi wa man fikira ma abu da wanda aka ambata suna da hadisi wa wala abu kuma kin didi mali yake baki ala ilal jawabu ala jawabi min awwal wa thani mali yake albani yake to za mu ba ka amsa akan amsar ta ta farko da ta biyu kun ga ya fara da ta uku ne saboda ita ce ta kawo hadisi zai fara rubuce ta yanzu zai kawo wanda ba su kawo hadisin barko al'awwal cewa annan lafzan da bihi ta jubihi dalilin da suka kafa hujja da shi na cewa layin baki gairu sabitin filari yace layin baki bai kamata da yace bai tabbata ba a cikin hadisi ya annahu tafara da bihi shahru domin ta ne kawai ya rawaito wa huwa zaibun kama sabaka bayanu shi kuma zaibi asani na biyu yace hab ka kaddara ko mun baka kyauta annahu lafzun sabitin cewa ma lafzin ya inganta yace bala min sallima annahu zahirun ba za mu yi kauya akan cewa zahirin sa fi gairi tahrim ba wajen haramci yake nufi ba cewa la yan baji ba haramci yake nufi ba yace bal aksu huwa sawab mu a gurin mu ma yan baji din tana nufin haramci shine didi bari ku je yadda ake karatu a yarda yace wala illatu ala zalika min alkitabi was sunna kathira dalilai akan wannan a qur'ani da hadisi suna da yawa in kun lura a can baya sun kafa hujja da yan bagi akan cewa bai kamata ba yanzu ma da albani zai zo ya ce yan bagi din ba mun sallama muku akan la yan bagi an kawo yake ba wai bai kamata take nufi ba haramci take nufi akan wannan za a ba da dalili bari ku je daji irin wannan ne mutum yayi karatun da yawa rawa yana iya zakulo guri kala kala kala ya ba da dalili a minti biyu ko uku an fahimta da jago yau wato bari ku je an amsa da zai bayar sai ya ce aji ta biyu bi ba bi ya ce kaɗan ma zan wadatu da wasu daga ciki ba duka ba kaulu na ɗaya kaulu da ala da yace da Allah yace kalu subhanaka ma kana yin bagila na annatakhila min dunika min awliya aba mana da Allah ya ce kalu kafirai suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma kana yan bagi daga an da take da ko abuwan musulmai suka faɗa to sarki ya tabbata a gare ka ma kana yan bagi lana bai wato bai kamata a gare mu ba an da take da mun duni da auliya an gane ko wato mun riki waɗanda suka koma bayan ka a matsayin masoya shi ne malamai suka ce idan ka fassara da yan baki a rukun waɗanda suke kowa bayan Allah madaukakin sarki a matsayin majibanta lamari abu ne da bai kamata ba ko kuma abu ne da yake haramun haramun ne saboda haka yace rukun wasu a matsayin waɗanda ma yake shirka ne ba wai bai kamata ba ne domin bai kamata ba ne in suka yi ai ba za a kama su ba saboda haka bai halatta mutum ne yan baki a nan ɗaya kenan ba kaulu la yan baki an yi aziba bin nari ila rabbul nar nan shi ma kace layin baji da ma'anar su bai kamata ba cewa an yi aziba bin nar mutum yayi azaba da wuta illa rabbul nar in ba ubangiji muta bai kamata ba ko bai halatta ba haramun ne annabi ya hana layin baji ba bai halatta bai kamata ake yi ba cewa haramun ne an yi aziba bin nar illa rabbul nar ba wanda ya halatta yayi yayi azaba da wuta in ba ubangiji muta ba ka tattara abubuwa yanzu ka kona su haramun ne ya lissa ba rawahu abu dawud bin hadith bil mas'ud na uku la yan baji ne siddiqi da ya kula la'ana bai halatta da aboki bai zama mai yawan kinuwa aikin ka kenan kinuwa rawahu muslim na hudu inna sadaqata la tanbaji ya ali muhammad yawa yanzu iyalan annabi alaihi salatu wassalam bai kamata su daga sadaka bane ko ko haramun ne suke ahlul baiti haramun ne saboda haka haramun ne layin bagi ba yana nufin bai kamata ba yana nufin haramun kun ji yadda ake gama dalili ba na biyar la yabghi li abdin an yaqula innahu khairun min yunus bin matta aka ce bai halatta ba bawa ya ce innahu khairun min yunus bin matta cewa ku ya ba annabi Musa bai kamata bane ka faɗa ko haramun ne ka ce wato innahu khairun min yunus bin matta ya fi annabi yunus dan matta mutum ya ce ya fi alkhairi bai kamata wani ko ko haramun ne ka ce ka ba annabi Allah haramun ne رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ومسلم ايضا عن ابي هريره الثالث حق يجي من باك كيتا مما قدر انه ظاهر في غير الشارع سوى يزو اديني سوى بعد نكون حرمتي با اديني فهو يدل على الكراهه yana nufin karamanci sai ce wa hum la yaquluna biha fa fi jami muslimin linawawi an gane ko to su ba ma za faɗa haka la yaquluna biha ba za faɗa wannan kalma yace ya zo a shari'in muslim inna imamu nawawi a tayi wa inda hadira annahu la ya'rum wa la yusrawu su ba ta fara wannan kalma idan abu ya zo ba ta so ta ce la ya'rum wa la yusrawu ba la yamma su ke cewa ba wal hadithu hujjatun alayhi ma la kulli hal ma al albani yace hadithu hujja ne akan ta kowane hali inna hadha al jawab kan ladhi qablahu sa'ilu li ajiba yace wannan amsar kamar wanda ta zo kafin da ne yake sakinin ya yi ba yi ce dalilai ne wanda suke rusassu shine sakinin da ya yi ba lianna hula dalila ala tafi domin ba dalilin da yake banki wasu wurare bal wajibul bika wa ala umum abin da yake wajibi shine an wato a wuraren ana nufin gaba daya lafiya ma wa kanta ayyada ibani sahaba musamman ma saboda ya karfafi maganar da maganar sahabbai alladina rawahu alhadith wanda suka rawaito hadisi daga Abu Basra da Abu Hurairah ibn Umar wa Abi Sa'id in sa an ya inganta daga Abu Sa'id din faqad istadallu jami'an faqad istadallu jami'an bihi al'adar mu'min da safar ila su gaba ɗaya sun kafa hujja da shi akan haramun ne kai tafiya zuwa ga tsuri sayna wa huma ajra bil muradi min sun fi kowa fahimtar hadisi me ga yin biye da wasu su wani za kana sana'ani shi za a bamu sana'ani ne subul salam a cikin subul salam yake la ban jumhur ila anna zalika ghairu muharram cewa jumhur sun tafi cewa ba haramun bane wa tadallu bima la yanhaq suka kafa hujja da abin da ba za a dogara da shi ba wa ta'awwalu a hadith al-babi bi ta'wilin ba'ida suka yi tawili da hadisan babin da ta tawili wanda yake da nisa na cewa la yanbaghi ta'wilu illa ba'da an hada ala khilafi ma awwaluhu dalil yace baya kamata mutum ya yi tawili illa ba'da an hada ala khilafi ma awwaluhu dalil har sai ya kuta ya afka shi abin da yake sabanin abin da suka fassara ne na dalili zada alimahu fi fadil Allah yace ya kara yace wala dalila ba wani dalili wala hadithul warida fil hajj ala ziyarati nabawiyya yace hadisin da suka zo dangane da kwaitarwa wajen wato ziyartar ala ziyaratin nabawiyya akan ziyartar annabi alaihi salatu wassalam wa fadilatiha da falalan ziyartar annabi alaihi salatu wassalam laisa fiha al'amru bi shaddi ra'yi ilaiha nan ba umarni ake da ni kullu tafiya zuwa ga nan din kai tsaye ba ma anna kullu ha bi abun aw mawdu'a duk da cewa da hadisan da suka kawo duk da bai ne ko mawdu'an la yadlu shay'un min hal al-istidlal ba wani abu da yake nuna dalili da za a kafa hujja da ji a ciki walam yatafaddana aktharun nas lil barqi bayna mas'alati ziyara wa bayna mas'alati safar ilayha domin wato lamita fatan akwai lafiyar farki da yawan mutane ba su hango bambancin da yake tsakanin matsalar ziyara da kuma matsalar tafiya ba wasu ba sa bambance tafiya da kuma ziyara shi za muka yi magana a baya yanzu wanda zai je wato masallaci annabi alaihi salatu wassalam da wanda ya tafi wanda yake a Madina zai je masallaci annabi da wanda ya tafi daga Najeriya zuwa masallaci annabi duk hukuncin su daban-daban mun yi wannan bayanin a baya kowanne yana da hukunci daban-daban to shi ne ma da yake cewa fasara bu hadith al-bari amman tuqihi al-wadi sai suka canja hadisin babun daga abin da ake magana akan sa na fili bila dalilin ya da'u ilayhi wato ba ta da wani dalili da suke kira zuwa gare shi ba kun ji sai yace wani gaflatin mushari ilaiha saboda rafkanar da aka yi nuni akan ta ita hama sai ku tubuki aballahu anna wa an shaykhul islam ibn taymiya akan wannan ne wato shaykhul islam ya tuhunci ko imamu tubuki kai ya tuhunci ibn taymiya akan cewa da annahu yunkiru ziyaratul qabr an-nabawi cewa wai ibn taymiya ya yana hana mutane zuwa ziyartar kabarin annabi alaihi salatu wasalam walau bi duni jadi rahali ko ba tare da an kulla tabi'a ba mun yi wannan bayanin a baya cewa wanda yake madina wato zuwan sa masallaci annabi daban zuwan sa rauda daban a kabarin annabi alaihi salatu wasalam da kuma wanda yake tafiya to shine babu turki ya zarge shi da wannan ma annahu kana min al-qa'idi na biya duk da cewa ibn taymiya yana ba da fatawar cewa za a kai ziyara zuwa ga masallacin annabi alaihi salatu wasalam wadaki ne da fadliya wa adadiya kuma har yana bayani akan falalar zuwan ma da ladabin amma dai tashi kuma da sai kalla masa shari wa kada aure da zalika fi gairi ba ta tabi ne kuturi ya tsaye ba malami yace albani yace albani shekul islam ibn taymiya yayi bayanin ziyarar kabarin annabi alaihi salatu wasalam ba guri ba ma a littafansa yayi wa karshe walla bayanu hadhihi alhaqiqa ya ba da baya akan bayanin wannan haqiqa waradda tu madrubu kila allawat alhadi muhammad bin abdul hadi fi mu'allaf kabir asma'u salim al-turki da salim al-munki fi raddi ala al-turki yace an zamu dai da jin da albarkat na suka a kaibul jariya ya yi wa imam turki raddi a cikin wani littafi da yake kira asalim al-munki fi raddi ala al-turki yace na kalbi ya ni bin tayyiya an nusus al kathira yace yayin da kawai bin tayyiya ya go na sufi masu yawa fi jawabi ziyarati biduni sabar bilaya yace wanda ibn tayyiya yake cewa ya halatta a yi ziyara zuwa ga kabarin annabi alaihi salatu wasalam ba tare da an yi tafiya zuwa ga kan ba wa wurin da dinin ahadith al walida fi fadliha ya kawo hadisai masu yawa akan falalan haka wa takallama alaiha mufassilan yayi magana akan su wato daki daki wa bayyana ma fi hannun zabi wa wadai sannan ya rika kawo waɗanda suke da rauni da kuma wanda aka kawo na ƙarya wa fi fawaid al ukhra kathira yace kuma da wasu fa'idoji daban da ya kawo yace fiqhiyyat wa hadiyyat wa tarikhiyya ya rika kawo fa'idoji na fiqh da na hadisi da na tarihi sai yace hariyun bi kulli dalil ilmin an yi ƙa'idatti ila littafin ilaiha yace ya kamata ga duk ɗalibin ilimi ya koma ga wannan littafin ya je karanta sun ma inna nazara salim yace hange wanda yake da kyau kuwa da ya kuma ya kuma da shi haƙi ƙauli man zahaba ila annal hadisa ala umumi yana tafiya ga wanda yake hadisin yana ganewa ne kawai wanda yake hadisin ya zama shi yake magana da didi da annahu idza kana bi mantuqihi yamna'u min as-safar ila masjid ghayr al-masjid salata domin idan ka tafi akan yadda hadisin ya fito a fili dangane da tafiya zuwa ga masallaci waɗanda ba masallatai a guda uku ba yace ma al ibn ta'ala ka san cewa bi anna al-ibadatu fi ayi masjidin afdalu min hadhihi ghayr al-masjidi cewa ka san cewa a bayanin ibada ta bi ayi masjid cewa yin ibada a kowane masallaci abdul minha fi gari da masjidi yana da fifiko akan wato sabanin masallacin da ba wayannan guda uku da aka lissafa ba wa kana sallallahu alaihi wasallam ahabbul biqa'i lillahi almasajid cewa yin sallah ko mafi kyawun guri a masallaci gurare na Allah da Allah ya halitta gaba daya shine masallaci duk duniya ba inda Allah ya fito irin masallaci yanzu nan da kake zaune duk inda yake wato duk inda talatin da yake da kyau yake da eji to bai kai wannan gurin da kake zaune ba domin Allah madaukakin sarki ya fi son masallaci akan ko ina shi yasa annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya hana a ajiye da shi ko dauda a cikin masallaci saboda ya fi son nan duk yanda ake ga duk yan hotel bai kai masallaci ba hatta walau kana zalikal masjidu wal masjid alladhi usisa ala taqwa yace ko da wannan masallaci masallaci ne da aka gina shi akan tsoron Allah ala huwa masjidu quba ko da masallacin quba malin yace bai kai masallacin nan guda uku ba alladhi kana bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi masjid quba ka umratin shine annabi yace yin sallah a masallacin quba kamar kai umara ne annabi duk ranar azhar yana zuwa masallacin quba a kafa zai kai minti 20 zuwa 15 a kafa in kana da sauri zuwa dan ka je masallacin kai sallah walaha ko sallah raka'a biyu dan ka je to duk wanda ya zai masallacin kuba ya sallah raka biyu kamar ya yi umara ne ya yi umara kuma ya kuma wata dan Allah ya ce ka Allah ya sa kun je ka zauna a Madina ka samu juma a Madina ran asabar kawai da safe sai ka tafi sai ka tafi kuba suna kai mutane a mota amma ka sani a kafa ma za ka kan ka ce ni wannan minti sha biyar ashirin ya kai ka sai ce idan ka na lamuru ka zalika sai ce idan al'amarin haka ne ba fa la an yi ramna al hadithu min as-safar ila ghairi ya min al-mawaqin aula wa ahra cewa hadisin ya yi akan cewa a yi tafiya zuwa ga wani wuraren daban shi ya fi cancanta domin masallacin da ake magana a kansu kawai guda uku ne lafiya ma idan kana da maksudi inda ma huwa masjidun buniya ala kawai da biyu da hausa ne yace musamman ma idan masallacin da za ka yi ziyara wani masallaci ne da aka binne wani annabi ko wani bawa salihi ai kun ga mun fada me yasa sai na mun ya zo ya rufe ya fatar da kabarin annabi Daniel saboda ka a rike shi a matsayin gurin bauta yace musamman ma idan gurin da zaka je an binne wani salihin bawa kawai da wannan niyyar zaka je yace to ko shakka babu idan kai wannan kana bukatar dalili kuma kai kai abin da babu shi a shari'a masallacin da ake kunna tafiya ayi guda uku ne kuma an gaya masa min ajin salata bi dan yin sallah wa ta'budu inda hukumin ibada a gaban kabari wa qad alimtu alimta la'ana man fa'ala zalik kuma ka san cewa annabi ya tsine wanda ya haka فهل يعقل أن يمسح شارع الحكيم في السفر إلى مثل ذلك؟ شن زي زي يو أهم كنتي أن يسمع شارع الحكيم wanda ya zo da shari'a shi ne annabi alaihi salatu wassalam kuma ya zo da shari'a da yin tafiya zuwa irin wannan guraren da aka yi tsinuwa ga wanda ya je ba za a hana dama ba wa yamna umina safari ila masjid quba kuma sannan a hana ta zuwa wajen lafiyar quba zai yi cewa a hana ka zuwa wasu masallatan daban kuma an hana ka zuwa wato a banda masallatai guda uku aka ce duk masallacin da ka je da wannan niyyar tafiya ba ka shaddu da hala an hana ka zuwa ga kowanne masallaci in ba masallacin nan guda uku ba sun da tafiya yace kuma ga malala irin ta masallacin uba an gaya ma balalar zai yi cewa a kyale ka tafi wata masallacin kuma a hana ka zuwa ku ba shi ne maganar da malami yace ka duba girman masallacin ku ba Allah da kansa yace usita ala taqwa amma sai wala ka jin yanzu da Allah ta kawai ka kulla kaya sai ina ba ka ce masallacin ku ba ba in kai wannan sai haramu kawai ka dauka karka yanzu daga nan sai ina ka ce masallacin ku ba haramun ne me yasa domin an ce la ka jin dole hala to ya za ana ka zuwa masallacin ku ba kuma ka dauka da garin da tabunan sakwata ce ya halatta kuna fahimta kuwa shi ne maganar da wani yake ko ko ka tafi wani masallaci a wani gari daban saboda kinsa da yadda aka kawo ta dubi kuma ka ce ya halatta idan garin ka je kuma sallah ta kama ka je gurin ko ka je dan gani dan yawo ko da ido ba da ibada ba wannan daban kai akwai masallaci a Nisra manya-manyan masallaci da za ka ji ana faɗa akwai da Nisra akwai a Andalus suna nan waɗanda amma idan ka je yawon buɗe ido kai za ka je ka gani masallacin da suka malaka ta suke kaza suke kaza irin wannan ka je ka gani wa idanka amma ba wai dan shari'a ta tsora ma cewa ka yi tafiya zuwa ga wannan gurin ba shi abin da malam kawai yake so ya gaya mana cewa ba zai yi wa ana ka zuwa masallaci ne falala irin wannan ba kuma a kyale ta tafi wani a garin ku a ce kuma da falala shi ne malam yake cewa wal kulasa a takaice take away shine domin duk labaran da yake ce inna ma za ba ilayya abu muhammad zuwani a shafi abinda abu muhammad zuwani ya tafi a kai wa gairu da wani sabin ta amini safari ya gaida masjid salata duk wannan larabcin da ya rika wani zai takaita ba abin da yake so ya ba sai ce wa gairu min ta amini safari ya gaida masjid salata na haramcin tafiya zuwa ga wasu masallatai in ba guda uku nan ba minal mawazi da fadila na daga gurare masu falala shi ce huwa alladhi yajibu al-masiru ilayhi shine gurin da ya wajaba a tafi zuwa gare shi wala jarama yaftarahu kibaru ulama yake babu makawa manyan malamai sun zabi wannan al-muhaqqiqin masu kwalkwalewa al-ma'rufi da masana duk ikilalin bil fahmi dangane da kebantuwar da akan fahimta malaman da aka jama da ne wata ammuqihim fil fiqh an Allah wa rasulihi an gane ko da zurfin su shine ta'ammuk da zurfin su wajen fahimta da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da manzansa kamar irin su Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim rahimahumullah ta'ala fa inna lahum al-buhut al-kathira an-nafi'a suna da bincike masu yawa masu amfani bi hadhihi al-mas'alati al-hamma akan wannan matsalar ne muhimmanci na ziyara wa min haula'i al-afabi daga cikin wayannan manyan manyan manyan al-afadil manyan malaman shine ya ce Sheikh Waliyullahi Dahlawi akwai Imam Dahlawi babban malamin hadisi wa min kalami fi zalika ma qala fi hujjatul baliga yace yayi wata magana akan al-hujjatul baliga littafin da mujalladi na daya ta bi da dari da tasa'in da biyu yace kana ahlul jahiliyyati yaqsiduna mawadi'a mu'azzama mutanen jahiliya suna da fatar gurare masu girma bi za'anihim yazurunaha wai ta bar ku na biha yace suna iya cewa dan su kai ziyara su nemi albarkacin gurin wa bi min at-tahriji wal fasadi ma la yaba yace a gurin kuma akwai abin da yake na tahri tahri shi ne canjawa Allah ma'ana wal fasadi da barna ma la yaba wanda ba zai iya a fili ba a wanda ba zai iya ba a fili yake fasad da sallallahu alaihi wasallam al-fasada isa da annabi ya zo ya toke wannan barna لئلا يلحق غير الشعائر بشعائر sha'airi ni sha'airi domin kada a sadar da wasu gurare da guraren da Allah ya ce ajiye a matsayin makiyaya ko a mata ai akwai guraren da ake kiran su makiyaya ina da ina ne makiyaya araba muzaliba an gane ko eh wayannan guraren sai a muzaliba nan ne ake kwana ko eh muzaliba araba su ne makiyaya ba ko ina ne majalul harami ba ba ko ina ba to saboda haka ba zai yi zaba mu hutu da wasu ba to shi ne ma ne yake cewa wani Allah ya tsira zari'atan li ibadati ghayrillah ai li Allah ya tsira zari'atan kada ya zama zari'a wata hanya ce wajen bautawa wani Allah madaukakin sarki kada ya zama hanya shi da za ku ji mawali yana cewa wani abu saddu zari'a a toje wato kofa to da Allah ya tsira zari'atin kada ya zama wata hanya ce da ibadatu ga Allah wajen bauta wa wannan Allah wal haqqu indi yace abin da yake daidai in ji Imam Dalil a guri na annal kabar ji kabari wa mahallu ibadati wali min al awliya da kuma wa mahallin wata ibada ta wani wali daga cikin waliyan Allah wa tsura da tsuran wannan dutsen na tsuri ne kullu zalika sawa'un bin nahi gaba ɗaya su duk ɗaya da wajen hanya duk gaba ɗaya gaba ɗaya wannan larabcin da albani ya yi yanzu wannan talkitin shi ne ta kawai din yace gaba ɗaya kawai umumi yake nufi da hadisi wanda ni ma a farkon karatu na na faɗa wa min ma ya hasulu tanbiyu alayhi yana daga abin da ya kamata a yi fadakarwa a kai shine shi kasu mafi hadal bahar a ƙarshen wannan binciken shine annahu la yadkhulu fi nahi safaru litijarati wa dalil ilmi kun ji ko ba haramta ma yin tafiya dan kasuwanci ko neman ilimi ba masajid saba da za a ce ma in ka gidan ka bude ido amma ba da lada ba um kiblatayni shi ma da kai mutane ai ko kiblatayni to shi ma dan bude ido ne za ka yi kiblatayni shi ma dan bude ido ne za a kai ka to da haka kai da kabiya kudi yanzu wannan kudin da kabiya na kabiya yin dinka har da kudin yawo na ziyara to kawai abin da yake zo ka kudin sai a ranganan gurin ba idan mutum ya zo ba wato ba shi da bambanci da wanda bai zo ba kai kawai kai ka taɓa gani ne shi bai gani ba amma gurin lada shi ne bambanci amma kuma da bambanci domin kuma an ce aji wanda ya je kamar yayi umara ne bakiya an ce aji an fahimta da kyau ko uhud an ce aji masallacin annabi alaihi salatu wasalam an ce aje su ne mazarul arba sauran duk inda za ka ga bude ido a kudin ka za a kai ka saboda hakan kana da lokaci duk inda za ka kawo mota ta kai ka a gurin sai da dalilin da za a je a Madina duk ko Allah ya ba a ce wannan ma ita ce gonar ka duk a kudin ka yawa saboda haka ba wani abu ne da yake da wani lada na musamman ba har za a ce a wai rijiyar da zoban zai na usman wani na abu kayi wai ba kai rijiyar ba wai rijiyar da Allah ya zo to shi ne ma da yake gaya mana anan to za ka je wannan sai yake cewa fa inna safara inna ma huwa li talabi tilka al'adati yace tabi'a tana yi don wannan dan neman wannan bukata ai bukan la li qututil makan yace saboda kawai tabi'a ne ba dan muhimmancin gurin ba wa kadalika sabar li ziyarati al-akhi fillah haka nan tabi'a dan ziyarar a wato dan uwanka saboda Allah fa inna huwa al-maqsud yace abin nufi kama kala shekul islam ibn taymiya yace ka ga ka tafi ziyarar gurin dan uwanka dan Allah ainihin ka ce za ta sa a baka lada kawai shike yanzu aka yi daidai da wannan ya tafi wani zai iya zuwa ziyarar gurin dan uwan nasa ba ya rasa lada domin ba dan Allah ya kawai yayi ne domin a ce yana zuwa misali wannan shi ne abin da ba ya kawo a dunkule ya shiga yau wato wannan kaga shi ne dan mun zo wannan gaba in muka yi karatu yanzu na gaba mun gaba da littafin gaba ɗaya za mu iya gama abin da ya rage gaba ta sha biyu da ta sha uku a kan kunna fitila a makabarta da kariya kashin mamaci su suka rage mana daga wannan zai yi kuma halittin hajji kabari a kan da zai magana su abubuwa uku nan ne suka yi a littafin a kamun jana'i sai kuma wani karamin littafi da dan wata littattafan sun zo da shi wasu babu da ya kawo amma karatun mu dai karatu sai ya rage a wannan littafin ga barka da da ma'azan baya so an gane ko ba zuwa yake ba amma baya zan ka kamun jinayi a yau kuma a wani ko ba yana zuwa to kaga ya kamata a yi zaukar a kamun jinayi da ji malam ma'azam ku gaya masa kuma yi kaji ba wai da ya sani ba zai zo ba to za a gaya mar za mu samu rana ya lalle ya samu kayan walima ya kawo hau kayan samu ranar injiniya ɗauke ma kayan jirin kula shi wancan da baya za a kawo jira shi za a za ya kawo mana suna da kayan jirin rabu da shi mana rabu da shi mana eh jirin kuma da mawuti to wannan shi ne na ba shi da asali wannan duk wannan abubuwan ba su da asali shi sa ya zaka ga wato da yawa akwai karta nan da suka shiga kan shi sa abin yake da dabai bai mutane sun makalkale a cikin wani abu da babu shi a shari'a babban illa mutane su saba da al'ada to wani karatun ba karatu karatun ba kuma sai hankali ya kasa aiki yake zama ja an fahimta da ko to wani ba da wani asali gaskiya ba akwai wani ba Allah wani kusan kullum da shi muke sallah zuwa irin a Usman bin Affan gadi bin mun saba kai da shi ana haka da shi suna jin jima da mun zai san ko yau na ganin da sallah zuwa da ya da zai ji sai da fasa ujiya ta da a faɗin abokan abuja ya ce da yaro malam yana cikin ɗaliban da sauki kwarai da gaske kullum ko yau na gani da zuwa wajen gida in yi zalla aka idan zai dawo jikin fila ya zauna yana lafiya ko yau da ko muna roƙon Allah ya yaje masa Allah ko cikin sarki ya kula da bayansa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya su da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda ke yana da rufiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin su fasar mu Allah ka zama da ita lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين